اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جماعة بركة مرساك سادوا أولا بابا مسلاتي من البركة تشيبير سنة مسلاتي بابا مالا ميمو دكي أنغور هوساري على إن كاسوانا موندي ماركت a tsakiyar birnin garin Maiduguri birnin Shehu a jihar Borno ta Najeriya. A yau muna yammacin Alhamis, sha biyar ga watan Ramadan, hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu, wanda ya zo daidai da shida ga watan hudu miladiyar annabi Isa ɗan Maryam shekara ta dubu biyu da ishirin da uku. Muna cikin sura mai albarka suratul Tauba. nace sura ta tara a cikin jerin suran alkur'ani mai girma da dar Allah a yau za mu tashi kan aya ta biyar daidai fadin Allah mai girma fa idan salakha al-ashhurul hurum faqatulul mushrikeena haythu wajadtumuhum wa khuduhum wa hasruhum wa qa'udu lahum kull marfad fa in tabu wa aqamu as-salata wa atu az-zakata fa khallu sabilahum inna Allaha ghafurur rahim muna roƙon ubangiji Allah ya kai mana mawafaka da abin da za mu karanta. Malam bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا انفرخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فصلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع سبيلهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى حقيقة أبنجي ما يجرما لأوكاكا يتي جي إذن بكمان تابا من كوانا فرق فرقم وانا سورة من البركة سورة التوبة كوكما سورة براء سورة تسوق باب بسم الله saboda tsananin yaƙi da ake ci lokacin da wannan sura ta sauka da haka ubangiji subhanahu wa ta'ala a can baya kaɗan ke cewa illal ladina ahadtum minal mushrikina thumma lam yanqusukum shay'an wa lam yudahiru alaykum ahadan fa'timu ilayhim ahadahum ila muddatihim inna allaha yuhibbul muttaqin sai Allah sai yace fa idan salaka al-ashhurul hurum idan wa'annan watanni masu alfarma suka fita fa idan salaka ay fa idza kharaja idan wa'annan watanni masu alfarma suka fita gabaki daya suka tsare kwanakin da aka ɗauka alƙawari tsakaninku da wa'annan arna mushrikai to ubangiji subhanahu wata'ala ta ce faqatul mushrikina ku kashe mushrikai gabaki daya aitu wajadtumuhum duk gurin da kuka same su duk inda kuka haɗu da su fil hilli aw fil haram a cikin hilli ne ko kuma a cikin haramin maka ubangiji ce kawai ku yaƙe su gabaki ɗayan su wa khuduhum sannan ku kama su da riba cewa ku ribace su sun zama bayi ga nemar yaƙi wa hasuruhum ku tsare su a cikin biranensu ku tsare su a cikin garuruwansu ku tsare su ba fita sai da izini sai da jawazul izin bi tsaha passport kenan sai da izini za su fita in ba izini kar kowa ya fita idan har mutum zai fita to duk da kuka same shi za ku iya yaƙarsa kuma ku kashe shi amma ko waɗanda aka yi alƙawari da sunan ba kowane kafiri ba an gane ko ba kowane arne ba wanda aka yi alƙawari da su inda suka karya alƙawari Allah ce wa hasuruhum ku tsare su shine ku tsare su a gidajensu har sai sun zo dan kansu sun buƙaci ko dai su biya jizya ko kuma su musulunta ko kuma su zo a yaƙi tsakanin musulmai da su arna mushrikai inna idan sun zaɓi yaƙi to shi kenan musulmai a shirye suke Allah ke waƙa'udu lahum ku zaune musu ma'ana ku zazzauna musu kulla marsade a kowace madakata a kowace mararrabar hanya wurin ƙazama kuna dakon su ko da wani zai ɗan kullo kawai sai ku kame sharaf ya zama ganimar yaƙi ina fata an fahimta a hana su sakewa gaba ki daya idan mun duba tun daga bulugul maram manzon Allah yace kai musulmi hanya da kake gani taka ce yace ku matse wanda ba musulmai ba amma a hanya mafi matsi to yanzu yau musulman ake matsewa saboda rashin bin umarnin Allah da umarnin manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wa'annan watannin lokacin matakar suna nan minha arba'atun huruqin nan to ba za a taba su ba amma idan wa'annan arba'atun hurum suka wuce kamar da malaman suka ce shine shawwal zulqa'da zulhijja da kuma almuharram to shikenan duk inda aka same su wa khuzuhum wa hasuruhum wa qa'udu lahum kull marsad da cewa wasu malaman suka ce goma ga watan zulhijja da kuma almuharram da safar da rabi'il akhir da kuma ashara min rabi'il akhir shine rabi'il thani kenan an gane ko to Allah ta ce waqa'udu lahum ku zaune musu kullu marsad a kowace madakata a kowace mararrabar hanya idan suka ga tsanani ya kai tsanani Allah ce fa in tabu idan suka tuba ga barin kafircin su idan suka tuba suka gyara ayyukan su idan suka tuba suka zama masu ikhlasi a cikin tuban da suka yi sun yi taubatan nasuhatan an gane ko tuba ingantacce wa aqamus salata kuma suka tsaye da sallah akan lokacanta sallah lokaci biyar azhar la asr magriba isha asuba suka tsaye da ita a cikin jami'i tare da sauran ƴan uwa musulmai gabaki daya wa atawu zakata kuma suka ba da zakka na dukiyar su dukiyar da Allah ya ba su suna rabawa su ba da zakka haƙƙin ubangiji daya cikin 40 mu a dokar al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a dokar a dokar annabi Musa nawa ke rabawa nawa ake rabawa ɗaya cikin goma ɗaya cikin goma an gane ko amma a dokar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ɗaya cikin arba'in za a baya ɗaya cikin arba'in kaga gata ya kai gata in kana da miliyan ɗaya in ta shekara naira dubu ashirin da biyu ne ka canza ka ce da ka bayar zakka shi ne in kana da miliyan biyu naira dubu hamsin kenan in kana da miliyan uku naira dubu saba'in da biyar kenan in kana da miliyan hudu naira dubu ɗari ɗaya tak za ka cire ka baya ana yanzu ƙarfin ka ba mutum hudu ba ko mutum uku haka da ta ƙare ina ba ta an bari mutum to wannan shine zakka a cikin shari'ar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam domin shari'ar annabi babu tsanani a ciki Allah ce wa ma ja'ala alaikum fi dini min harajin millata abikum ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan alaikum وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم ونعم المولى ونعم النصير ina fata an fahimta Allah ke babu tsanani a cikin addinin musulunci ko mai na addinin musulunci sauki ne da shi to anan haka za a raba an gane ko to shine sai ubangiji sai ce fa khallu sabilahum qurbu da hanyar su inna allaha ghafur lalle Allah mai gafara ne liman taba ga duk wanda ya tuba zuwa gare shi sannan rahimun mai jin kai ne gare su Allah zai yafi duk wanda ya tuba ya bar shirka ya bar bid'a ya bar tsafi ya bar bokanci ya dawo gyara aikin sa ya musulunta kyakkyawan musulunci da ma kace wa shuruɗu tawbati annadamu alama fata sannan wanni yatu Allah ya uda ila zambin fi ma baqiya alaihi min umri kuma tace wa an yatarukal ma asiyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha ina fata an fahimta ita wajibi ne mutum ya bar aikata aikin sako lokacin da aka masa wa'azi ya gane abin da yake ba kyau to wajibi ne ya bari wannan abin da yake a cikin lokacin kuruciyarsa lokacin da yake da karfi duka ɗaya ɗauka ɗaya ina fata an fahimta an san duka ɗaya ɗauka ɗaya ko Allah ya kare mu kyau lokacin da yake karfin zai yi abu yana ɗan bana bakwai insa zai iya zuwa daga nan har can da ƙaba ba tare da ya hau mashin ba ina fata an fahimta to haka wannan ɗan duka ɗaya ɗauka ɗaya ne to wajibi ne ya bar aikata aikin sabo a daidai wannan lokacin shine fi sa'atiha cikin lokacin kuduciyarsa lokacin da yake aikata aikin kar yanzu mutum yana kan taba ya ji cewa shari'a ta hana bin mashayin taba sallah yace Allah akrama kallah na kai nasiya nan amma ku bari dan ƙara sannan kwarin tukunna wannan bashi da niyyar tuba bashi da niyyar tuba yana cikin wala ya kula hatta ya hadiya lillahu fa innahu min alamati shiqaqi wal khizlan kada ce har sai Allah ya shirye ni wannan yana daga alamar rashin arzikin lahira da kuma tabewa ga baki daya malaka wal iyazu billahi muna neman tsaron Allah da irin wannan da zarar ka ga da kana kuskure a rayuwarka ka ji wa'azi abin da kake yi ba kyau take da kake istighfari ka dawo kan abin da yake da kyau karka ce ai ni na ga iyaye na ne suke aikatawa ko malami na ne yake aikatawa malamin ka ba ba annabi bane ba ma'asumi bane iyayen ka ba annabawa bane ba ma'asumai bane suka ce inna wajadna aba'ana kazalika yaf'alun mu mun ga iyayenmu ne kawai mu haka muka ga suna aikata da haka ma duk inda suka shiga mu za mu shiga kaida da wannan kaida da wannan a ina idan a ina an ka gane gaskiya ka dawo kan gaskiya idan iyayenka suna kan bata sai ka roƙa musu Allah Allah shirye su in wasu mutu akan bata Allah shi sun yi da zai da su kai ba abin da zaka iya canjawa akan hukuncin ubangiji da kaddarar Allah inda duk darajar iyayenka ba kai darajar Abu Dalibi ba ko ba kai darajar baban annabi ibrahim ba amma darajar iyayenka saboda su yau musulmai ne sai suka fi wa'ancan daraja saboda wa'ancan su ba musulmai bane amma dan tsatso mafi inganci babu tsatson da ya kai nasu ina fata an fahimta musamman tsatson gidan manzon Allah Abu Dalib Abdul Muttalib sune Bani Hashim duk wata kabila a duniya ne bi da kanta ba ta kai Bani Hashim ba na ta Allah da zai zako manzon Allah sai ta sai a cikin kabilar Bani Hashim bayan ƙuraishawa ma an rere su an zazzaɗe su ƙuraishawa ƙuraishawa ƙuraishawa ta ka fito da shi ta cikin gidan bani haki gidan da tun da kan abdulmutallib in ka bi har zuwa kan annabi adamu ba mazinaci a cikinsu ba mashayin giya a cikinsu ba mayaudari a cikinsu ba wanda taɓa yin ƙarya sau ɗaya a cikin duk dangane manzon Allah wajen kaka hamsin ɗin nan har kan annabi adamu ba mayaudari ba mazinaci ba mashayi ba ɗan cuwa-cuwa ba ɗan fowa nai duk kubutattun dattijai ne tun a da ta nan wannan jinin manzan Allah ya fito manzan Allah ba karamin mutum bane sai da Allah ya tace al'ummar duniya gabaki daya aka tace aka tankade aka mutsike aka rairaye aka karkade aka bushe aka sha sha aka ajiye aka duba an su wane ne mafi inganci da nagarta subhanallah sai da jinin bani hakim ta nan manzan mu zai fito sallallahu alaihi wasallam farin jaka da ɗan abdullahi angon khadija angon aisha baban fatimatu zahra baban alqasim baban abdullahi baban ibrahim almu'azzam baban ruqayya baban ummu kalsum baban zainab allahu akbar sallallahu alaihi wasallam allahu akbar kuma angon zainab ne kaza da allahu akbar ya allahu akbar manzo Allah dan gata ne an gata ne sallallahu alaihi wasallam an gane ko da haka Allah ce inna allaha ghafurur rahim Allah mai gafara ne gare su kuma mai jin kai ne sai ce
وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغهما مناه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون to cikin wancan aya na baya akwai wani hadisi wanda Imam Ahmad ya rawaito shi yace hadathana Ali ibn Ishaq anba'ana Abdullah ibn Mubarak anba'ana Humayd al-Tawil ana Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala yace umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah fa idha shahidu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم هذا هو حديث تكون وانشان آية أنغانيكو إذن هر manzo Allah ya ce na umarci mutane ma'ana ya tura sahabbai ne yace ku je umirtu an uqatila an-nas manzo Allah ya an umarce ni da ne yaƙi wasu mutane hatta ya shahadu an la ilaha illallah har sai sun shaida babu wani abin bautawa da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah annabi muhammadu kuma sun shaida manzon Allah ne idan suka shaida cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma annabi muhammadu manzon Allah ne kuma suka fuskanci alƙibla kuma suka ci yankanmu kuma suka yi sallah irin sallar mu to daga nan faqad harumat alaina dima'uhum jinenen su ta haramta a gare mu ba mu babu su sun zama ɗan uwanmu cikin lamarin addini kuma da dan addinin musulunci idan mutum ya kai shekara hamsin shekara sittin shekara saba'in tamanin casa'in yana sallah sai wani ya zo yau yau ya musulunta ya karɓi kalmar shahada da kai da jirgin daraja kuɗi a wajen Allah shi abin da Allah ke duba kyakkyawar zuciya ta iya yiwa wanda ya karɓi musulunci yau in nan ya karɓi musulunci da kyakkyawar zuciya da ikhlasi washe gari Allah masa cikawa ya zama yana cikin inna akramakum inda Allahi a taƙakum inna Allah alimun khabir ya zama dama Allah ce mafi jin tsoro na a cikin ku shine ma'ana mafi girma a wajen ku shine wanda ya fi jin tsoro na inji Allah wanda ya fi gaskata abin da nace yake gaskata manzona Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gaskata qur'ani duk ayoyin alqur'ani babu wanda rike kallon ni a tunani na aya kaza ta dace da ni aya kaza bata dace da ni ba aya kaza aya kaza ta dace da zamanin nan aya kaza bata dace da wannan zamani ba duk wanda yayi wannan tunanin ya zama cikakken kafun da alifun da fa'un da ra sai ku hada ku ji mai kenan ina fata an fahimta ya zama cikakken wannan kuma ko photocopy ba za a yi ba haka zai wuce direct interview irin su ne falani qimu lahum yawmal qiyamati wazna Allah ce kamar ka tambayi Allah me yasa ce zalika jazaohum jahannamu bima kafaru duk wanda ya karanta Qur'ani yayi me duk wanda ya karanta hadisan manzon Allah yayi me duk wanda ya karanta manzon Allah da malaman suna yayi me ya kafirta zaka zalika jazaohum jahannamu inja Allah bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa ko huzwa ganin su tare da ta kare to da haka manzon Allah ce ginenin su sun kubuta da gare mu sannan kuma suka fuskanci alƙibla suka ci yankan mu shikenan magana ta kare shikenan da dukiyoyin su duk sun kubuta illa bi haqqi ha sai da haƙƙin dukiya min na haƙƙin dukiya nan zakka kenan zakka kenan in kuɗi ya shekara a hannunka kamar yadda muka yi bayani kwanaki biyar da suka gabata da sabis zakka ko kwana shida ne naira miliyan biyu da kusan dubu ɗari biyu da yan kai da wani abu in ya shekara a hannunka to sai ka raba su kashi arba'in ka ba da kashi ɗaya shine zakka an gane ko ma lahum ma lil muslimina wa alaihim ma alaihim shi kenan ubangiji subhanahu wata'ala sai yace wa in ahadun min al mushrikin istajaraka idan ɗaya daga cikin mushrikai ya nemi ya zo yayi makotaka da kai ya nemi ya yi makotaka da kai to fa a jirhu ka ba shi mafaka idan ɗaya daga cikin mushrikai ya nemi mafaka a wajenka shine istajaraka ya nemi makotaka da kai ko ya nemi ka ba shi mafaka Allah ta tauka a jirhu ka ba shi mafaka ɗin ko kuma ka ba shi makotaka ɗin ka amince da shi hatta ya sama a kalaman mai har ya zo ya ji zancen Allah shine alqur'ani ji alkur'ani daga bakinka ya kai manzona Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan ya gama ji ya gama kwanakin da zai yi thumma ablighu sannan ka isar da shi ma'amana ma'amintarsa ina fata an fahimta wasu malamai suka ce wa in wa in ahadun idan ɗaya daga cikin mushrikai wa in ahadun min al-mushrikina idan ɗaya daga cikin mushrikai istajaraka yana ne yazo ya makoce ka watannin da aka yi alkawari wata hudu ko uku in nan sai suka kare shi kuma bai fita a garin ba to sai zo ce ya rasulullahi alkawarin da muka dauka gashi lokaci ya kure dai kuma ban gama sayayya na ba yanzu ina so a bani mafaka har na gama abubuwan da zan yi kaga nan wannan mutumin kirki ne ba munafiki bane to Allah ta ce fa ajirhu ka bashi mafaka din ka bashi wajen zama ka bashi wajen zama idan za a yi karatu ka kira shi ya zo da masu kula da shi arne ne ba a ba shi 'yan tsaro ya zo ya zauna ya ji karatu ya ji maganar Allah daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu malamai suka ce a'a wa in ahadun min al mushriki nastajaraka idan wani ɗaya daga cikin mushrikai yana jin labarinka bai zo inda kake ba kuma watannin da aka iba na alƙawura sun riga sun shuɗe sun wuce fa idan salakar ashurul hurum sun riga sun ƙare sai ya aiko yana so ya zo ya ganka ya ji qur'ani a gaban ya dan rage ko wani ma ya ce in ina ɗan shakka ko kaza ne ko kaza ne to daga nan ne ba'ifancin hadisi yake fita hadisi aka ce za'ibi manzon Allah da ba da faɗa bane ya faɗa amma cikin silsila na hadisin sai aka taba samun wani mutum wanda ya taba ƙarya sau ɗaya ka tufan ha kamzuna ƙarya sau ɗaya ina fata an fahimta ko shakka ya yi shakka cikin hadisin ni hadisin ma kaza ne ko kaza wani hadisin za'ibi ko yana magana yana ina wajen hadisin an ja'far an ibn abbas an rasul wannan shi ma akwai shakka to wannan da'ifi ne hadisin shi wata maganarsa da rana yana tafiya na abubuwa da ake iya fara shana wani ko kana zariya ne wallahi gindin fada man nan ba ko ya sha lebo ya sha lebo kace wani ko dai ka je taraba ne kace wallahi har can wajen wajen wajen donga na shiga wajen gembu din nan dan wajen cikin adama dai na aka ce amma wani kasan muka yi wa ce a la zole na buke ne wajen lebo akwai zaki amma yana tafiya da shan lebo ko yana tafiya ko yana cin kwalji man dawa karar karar eh wallahi kai yau azumi yau ba wahala amma fada zuwa na ka bude ba ba wallahi ka bari ko da rana bayan azumi kenan da rana bayan ramadan to wannan mutumin hadisin sa da'ifi ne ko aka taba ganin sa da rana kawai ya zo bawali ya matsa masa sai a layuka irin namun nan sai aka same shi ya tsuguna yana fitsari char a layi to wannan mutumin idan hadisi ya zo ta kansa hadisin sa da'ifi ne ba za a karba ba barantana masu yin kashi akan irin kurausun nan ba ruwan su in suka juya mota baya kawai sai ta suke wa bayan Allah ba ruwan su a ga wani hadisi daga baki ɗaya ma condemn ne ko kawai irin da rana zafi ya dame shi sai ya fito waje yana cin iska sai ya daga rigar sai ta ana kallon timbinsa haka kuna gane magana shi ma idan hadisi ya bai zakansa da ibi ne ba za ka ba ko kuma akan an taba ganin sa yana yaudara yana da kyanwa ko wani abu ta zo za ta ce waina a hannunsa ko biredi ko ɗan nama da yake bata sai ya janye in ta zo sai ya janye in ta zo shi a dole me yake mata wasa zolaya wannan hadisin sa da'ifi ne wannan ya faru akan bukhari wanda ya rubuta bukhari an gane ko ya yi tafiyan shekara ɗaya cir ya ji labarin wani babban malami da ji samu malamin sai ya samu malamin yana wasa da kyanwa malamin ya riƙe waina a hannunsa in kyanwa ta zo za ta ci sai ɗan janye in ta za ta ci sai ɗan janye bayan ya gama ya bata waina sai ta ci sai tambaye bukhari me ke tafiya da kai sai ce a kawai na kama ziyara ne na zo gaishe ka da ka ga hadisin sa ba sai kuma kace me zaka yace mutum da ke yaudarar kyanwa ma ban da hadisin manzon Allah yace ban ka hadisi a irin waye ka je kuma suna kushe Buhari mutumin da ya tafiya shekara sai cir ya je ya aran alƙalami ya manta a cikin jakarsa ya ƙara komawa Bukhara da ya je ya zage kayansa sai ga alƙalamin kamar fensir da ayo naira biyar ko naira goma fensir ba daga nan zuwa Kano misali ka ƙara komawa kuma da kafa dan kamero da mai fensir ɗin fensir ɗinsa da tsananin amana na ilimi yanzu wannan za mu iya wani daga nan zuwa babban layi ma ka je karɓar sansa za ka iya koma da kafa ka je kai balle ta dabulin gudu bare gwange bare bare 505 bare 1000 ka ƙara komawa daga da kai wallahi ka rana ka bari ka da daren da yanzu ya karɓa sai mun mun ya fukuka gaba ki da wani da Allah karɓa wannan Allah ka mana gafara to Allah ya ce idan ya nemi ya zo ya ji Qur'ani kai da shi Allah ce to fa ajruhu ka baki mafaka ka baki lamuni ka sa aje a taro shi a zo da shi yazo a bashi masauki da abinci kyakkyawa idan za a yi karatu yazo ya shigo ya ji maganar Allah daga bakin Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan ya gama jin alqur'ani kwanakin da yiniya zai yi kwana uku ne kwana biyar ne wannan har gobe fa har gobe wannan yana nan wani bishop yana jin labarin ka sai ce to yana zan ka maka ziyara Allah ya sa kana da wajen masaukin baki zaka ce bismillah ina so na ji alqur'ani a bakinka ka karanta mu sai ce bismillah zo ka ji qur'ani da yazo kawai sai a baki mafaka a baki wajen zama ya dinga jin karatu yana sauraron alqur'ani shikenan ko ya musulunta ko kar Allah ya sa ya musulunta Allah sai ya ce thumma ablighuhu hatta ya sama kalaman Allah har jin can Allah daga bakinka ana magana da manzon Allah kenan da duk mabiya manzon Allah thumma ablighuhu sannan bayan ya gama ka isar da shi ma'amana ma'amintarsa karshen iyakar kasar su a raka shi har can inda ya san idan ya shiga kasar su ba mai taba shi amma kar a raka shi bayan gari kai a bar shi wasu ɗan sa'ido za su iya bin sa oh kai ne ko da zaka ka musulunta ne koya ya ce ha ni fa har yanzu fa ba mausolinta wannan ba sai nan gaba da fa a samu dabin shawara a yawon tutun kin amma a yawon tutun kai ya ce to wannan da sauran kenan sai a je kawai sai ɗan gaba da shi to ana so a sa musulmai yan tsaro su raka shi har kan iyakar ƙasarsu sai ce to nan shi ne iyakacin ƙasar mu na gode na gode Allah kai ku gida lafiya shi ma zai tafi to kila in ya ga irin adalcin da aka masa dan kansa sai ya dawo sai karɓi kalmar shahada kaga manufar musulunci kenan wannan yana ɗaya daga cikin da'awa na addinin musulunci ba kawai da kafiri bane kawai sai ka tsane shi sai ka zage shi sai ka ce kaza a'a ko shi ne yake wa'azi ka tsaya ka tsare me zai ce idan ya faɗi wani abu a cikin wa'azinsa zai zama masa hujja zai zama masa hujja inda za ka kama shi ka ba shi reference da abin da ya faɗa amma an baka saurare shi ba sai yaya za ka gane ɓannarsa ba za ka iya gani ina fata an fahimta kamar mutum ne yanzu ka akida ku ba ɗaya ba sai zo yana wa'azi yace ga wani abu ya ci alqur'ani in baka tsaya ka saurari abun ba yanzu za ka iya warware magana da yayi ba za ka iya ba sai ka tsaya ka saurara menene ya ci alqur'ani a rayuwar duniya da lahira a yau menene wani akwai shi a babu kwa ɗan ba to to har tun da babu sai ka ba shi hujja a babu sai ka nuna masa kuma ga abin da yafi abin da yake tsammani ya fi alƙur'ani a karance a ƙur'anance a hadisance a fikihance a tauhidance a firance a tsanakance a larabce a ilmance a inuwance a zaunance a masallacance ina fata an fahimta a shi kenan addinin musulunci babu faɗa a ciki amma ka zo kana kai wato mu za ka yi rashin kunya ko kai wallahi tallahi abu hita lazi wallahu la yahdi alqawmal zalimin al'amari ya lalace kira Allah kare to Allah ta kuma ablighu ma amana sannan ka idan da har ma amunta Allah ta zalika wannan ku abin da za a masa shi wannan mushriki ko irin waɗannan mushrikai bi annahum saboda cewa su qaumun mutane ne la ya'lamun waɗanda ba su san addinin musulunci ba suna jin labarin addinin musulunci wai wai wai wai to yanzu ka zo suka ji daga bakinka sai su gane ga darajar addinin musulunci darajar da aka basu ga kuma kimar su ga kuma yadda addini ce a basu kariya a addinance da haka yanzu kuma sai su dawo sai su musulunta ashe mu yan gata ne a cikin addinin musulunci ba sani ba yake ta adawa da su a shi kenan ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah haka ake so kowa ya kasance shi kenan daga nan kuma sai ga musulunci ya yadu an samu goyon baya ta ko'ina Allah ka ba mu ganewa da kuma dacewa
كيف يكون للمشركين أحد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين الله سبحانه وتعالى يتي كيف يكون للمشركين عهد لقاقا الأوري زي كثن تيغا إن وإن مشركي عند الله أورين الله وعند رسوله لكم أورين من زنس محمد صلى الله عليه وسلم الهالي سنة كافري سنة يودر المسلمين أنقوا سيايا الأوري زي كثن تيغا نمو دسوه a irin wannan yanayi Allah ke illal ladina ahadtum sai dai waɗanda kuka kulla alƙawari da su tun da kan inda masjidil haram nan ga masallacin maka mai alfarma in nan a nan hudaybiya wanda aka zo hudaybiya aka kulla alkawari da su to wa'annan su alkawarin yana nan in dai ba sun karya alkawarin ba lokacin da suhail ya zo da doki yana ta turjiya a gaban musulmai yana tarar da kura yana neman fada manzon Allah ta kada a taba ta kada a kula su daga zo suka turjiya suka yi boris da doki daga gaggaya musulmai bakakin maganganu suka gaya manzon Allah bakar magana manzon Allah yayi hakuri har suka cewa ai da mun san da mun yi da kai manzon Allah ne ai da ba mu yaki da kai ba suka ce mu bai da kai manzon Allah ba ne suka ce kai Muhammad bin Abdullah kawai a rubuta bismillahir rahmanir rahim bismika allahumma kawai to duk ba mu san wannan ba kaga kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk duniya ba wanda ya kashe hakuri a lokacin sahabbai yawan su ya kai mutum daya saraba arnan nan gida uku kawai shi gunduwa gunduwa da su amma manzo Allah sai a bar su shine Allah ya ce humul ladina humul ladina kafaru wa saddukum anil masjid al haram wal hadi ma'kufan an yabluga mahilla Allah ce walau la rijalun mu'minuna fi makkah wa nisa'un mu'minatun lam ta'lamuhum ku sahabbai an tada'uhum fa tusibakum minhum ma'aratum بغير علم التي ان بعد هكذا يدخل الله في رحمته من يشاء ان بعد وانا بعد لو تزيلوا تعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليم اما كانت اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما هنا فتا أم فهمنا أبن دي زي فاروك أنا يكسنتي an ba dan hakuri irin na manzon Allah ba da manzon Allah zace yace ai kansu kan ga mai babu kawai sai gawa da kan ma ba za ba su da rai ba amma manzon Allah saboda hakurin sa Allah yake masa ba kuma yayi hakuri har sai na Umar ce ba ka ce za a shiga maka ba manzon Allah ce na ce maka bala inda kai hakuri ala rasulika ya Umar Allah da ikonsa suna dawa sai Qurayshawa suka zo suka kashe abokanan rantsuwa na manzon Allah sune bani bani Qurayza bani Quza'a an gane ko bani kwarai da aiki ne suka abin nan ilmi an gane ko bani bakari suka hadu da kwarai shawa suka zo suka yaƙi abokanan rantsuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ga ɗabi'a na alƙawari idan manzan Allah ya yi alƙawari da wa'annan mutane idan aka taɓa su an taɓa manzan Allah ne kwarai shawa sun yi alƙawari da wa'ancan mutane idan aka taɓa wa'ancan mutane an taɓa suwa kwarai shawa idan aka taɓa yanzu manzan Allah an taɓa suwa wa'annan da duk wanda taɓa wannan kamar ya taɓa manzan Allah ne ina fata kuna fahimta to sai Qurayshawa suka taimaka wa wa'ancan suka zo suka yaki abokan rantsuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka sai Allah ya masa nan da nan Jibrilu ya so goce a shirya a je a yi fatawa Makka kawai gaba ki da tunda aka halarci duniyar nan aka shimfida ta a doran ƙasa ba taba cin maka da yaki ba ba wani annabi da ya taba shiga cikin maka da yaki sai Muhammadu Rasulullahi ba wani annabi da aka turo musu ya zo cikin garin Makka ya musu wa'azi in kun duba farkon yasin aya ta hudu Allah ke litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun domin ka je ka gargadi mutanen da ubannin su tunda suke ba a taba turo wani mai gargadi ya musu wa'azi ba dan haka sura kanan nune kawai gaba da sanan Allah manzon Allah shi ma da zai shigo aka an ba shi yan awanni ne kawai saboda garin gari ne daban gari ne gari mai tsarki kasa mai tsarki garin Allah أنا لا أقسم بهذا البلد وأنت هل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد التي أيهسب أن لن يقدر هو أيهسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا جبلا أدى سنكما سياق الآيات ina ba ta amfani da manzo Allah aka shiri aka zo za a ci garin Makka da yayi aka zo gadan gadan shi kenan aka zo aka ci garin Makka kowa hankalinka kuma sai ya kwanta an gane ko gaba kaɗan za mu tarihin maka in Allah ya shi kenan sai Allah sai ya ce musu qaumun la ya'lamun mutane ne wanda ba su san addinin musulunci ba Allah sai ya kai bai kunu lil mushrikina ahadun inda Allah wa inda rasulihi daga ga alƙawari zai kasance ga mushrikai a wajen Allah da wajen manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam alhalin suna yaudara ku suna kare alƙawari irin wannan sai Allah ce illal ladina ahadtum sai dai waɗanda kuka kulla alƙawari da su tun da can inda na masjidil haram nan ga masallacin makka mai alfarma shi ne hudaybiya Allah ta famastaqamu lakum muddum sun cika muku alƙawari da kuma fastaqimu lahum ku cika musu alƙawarin su inna Allah yuhibbul muttaqin lalle Allah yana son masu jin tsoron Allah muddin mushrikai a zamanin manzon Allah da kuma zamanin yanzu da kowane zamani sun cika alƙawarin su na a zauna lafiya to kuma ku cika musu alƙawari na a zauna lafiya domin shi musulmi baya tsokana Allah ce wala ta'tadu inna Allah la yuhibbul mu'tadin kada ku yadda ku shishigi Allah baya son masu yin shishigi ɗan ta'adda masu ketare iyaka to yau mu musulmai sai mu duba ya halayen mu yake Allah ce inna Allah yuhibbul muttaqin Allah yana son masu jin tsoron Allah a can baya ma haka Allah ya faɗa ba su ruhu maqauduna kullu marqa kafin nan yace illal ladina ahatu inda inna Allah yuhibbul muttaqin to a can Allah ce Allah yana sama jin tsoron Allah anan ma Allah ce yana sama jin tsoron sa masu kiyaye dokokin sa to me Allah yake nufi anan Allah yana san masu takawa wanda za a zauna zaman lafiya tare da su ba wanda za su rinka fita suna tsokana ba suna kashe wani suna sukan wani suna zagin wani suna yi wani kaza a'a sai mu duba mu da kanmu yau halayen mu ya yake ya nake zaune da ƴan uwanmu wajen rike amana wajen gaskiyar harshe wajen kula da haƙoƙin ƴan uwanmu wajen kyautata musu wajen magana mai daɗi wajen musu ihsani wajen menene da haka muke yi wa ƴan uwanmu kuwa to ballantana waɗanda ba mu ba a jifin ƙarfe na baya sai ka zauna da shi shi kuma da amana in ya ga halayenka yau da gobe Allah zai taimaka kila sai ya sai musulunta in ka ga alama yana shirin zai cutar da kai sai ka ɗauki mataki ka je ka kai ƙara don ka shi musulmi baya ɗaukar doka a hannunsa ina fata an fahimta ka kai ƙara wajen shugabanni kuma ka zauna a cikin shirinka ko ta kaji ta kazo ina fata an fahimta ba kawai kai ne zaka ɗauki doka a hannunka ba kamar yadda muka yi bayani yau kwana hudu da suka gabata ba kawai ni da ku za mu je mu ɗauki doka ba a'a sai da izinin sarkin gari shi ne doka take hannunsa musulunci shi ya ba wa fawa ka tambaye kowane malami a duniya musulunci shi ya ba wa fawa sakin gari in yace ayi za a yi yace ba za a yi ba ba za a yi ba kai menene naka shine kai wa'azi wa jahil bihi jihadan kabira wa'azi kuma duk wanda yaji fa man sha'a fa yu'min wa man sha'a shike ka riga ka sauke amma an ka koye ilimin kace tunda ko nayi ma ba za a ji ba kana cikin masu koye ilimi in yana zai ya kaci muna ma an zalla min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi في الكتاب يقول أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائم هنا فتاة أم فهمت هنا إلا الذين تابوا وعصله وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم فإن الله يباك إلمي أنا سوك بتوك بينا شيء kakarantar da shi daidai gurgurun abin da za ka iya kuma ka karantar da shi dan Allah da gaskiyarka kar ka zo wata aya kai ɗan dungu ka ce a wannan aika faran maka ake nufi yanzu ba irin su a duniya kai akwai ko babu Allah karfa wani asiri sai Allah sai ce كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتابع قلوبهم وأكثرهم فاسقون الله سبحانه وتعالى يتي kaifa ya kunu lilmushiriki na ahadun shi aka goge shi ne kaifa ta daga alkawari zai kasance gare su ma'ana ya kunu lahum ahadun ta daga alkawari zai kasance gare su wa in ya zaharu alaikum alhali irin waɗannan mutane idan suka samu rinjaye a kanku ko idan suka samu dama a kanku waɗannan mutane za su kakkama ku su karkashe ku gabaki ɗaya la yarqubuna ba sa kiyaye illan zumunci wala zimmatan ko alkawari fikum a cikin ya ko musulmai ko da iyayen ku daya ko da asalin ku daya ko da dangantakar ku daya ko da anguwannin ku daya ba sa kiyaye zumunci ko alkawari an gane ko Allah yake haka halin su yake yurdunakum bi afwahihim suna yar ma'ana sun yarda da ku da haratan su da bakunan su sun yarda da ku da bakunan su da haratan su suna nuna sun yarda da ku suna cewa ai ku namu ne da kikkiawan magana idan aka haɗu ahwa ne kana lafiya kai ma da ga wannan baka kai ya gida ka kai yara amma zuciyarsu ba ta ƙaunar ku haka Allah ya faɗa wa ta'aba qulubuhum amma zuciyarsu ba ta ƙaunar ku ta ki cika alƙawari ta kare kuma alƙawarin da kuka ɗauka sai Allah ce wa aksaruhum fasiqun yawa yawan su duk fasikai ne inji Allah yawan su duk inda ka same su haka suke za ga da baki sun yadda da ku amma zuciyarsu ba ta amince da ku ba ba haka bane a wani waje Allah yana magana akan su a me yace me yake cewa Allah yana magana yana cewa qarib badatil baghdha'u min afwahihim yace wa ma tukhfi suduruhum akbar ba ba ba ga Allah fada ba qarib badatil baghdha'u ya ku jama'a kiyayya da gaba ta riga ta bayyana tsakaninmu da mu da su min afwahihim daga bakunan su muke gane wa'annan abubuwa wa ma tukhfi suduruhum akbar abin da suke koyewa a cikin zukatan su na sharri ga musulunci da musulmai shi yafi girma inji Allah Allah ne yake dakile sharri Allah ne yake takilewa ya dakile ya mayar musu da sharri in ba ka ba sharrin da yake kansu sai Allah ya yi sai amma shi musulmi ba a so ya kasance mai tsokana a duk alin da ya samu kansa Allah Allah ga zamu na ganewa da haka gabaki ɗaya rayuwar musulmi rayuwar zaman lafiya ne shi ne nan wani malami a cikin baitin sai ga cewa amsadan nasi khulufun khalaqu mataqul illa wa a'raqar rahim abin da ya faɗa kenan yace mutane ga sunan yace sun bata dangantaka kuma sun yanke alƙawarin da aka dauka kuma sun yanke gigiyar zumunci gabaki daya kamar ma wani dangantaka da taba hada ku da su babu shine la yu'minu illan wala zimmatan zumunci ko alkawari ba za kiyayewa irin waɗannan mushrikai ana samun irin su a ko'ina ubangiji Allah ka kare mu Hassan bin Sabit yake cewa wajadnahum kadiban illuhum illuhum yace wa dhul illu wal ahadi la yakzib na same su kadiban su innan makareta ne illuhum alkawarin da suka ce akwai tsakanin mu da mu da sunan zumunci ƙarya ne wa dhul illi shi kuma ma abocin zumunci wal ahadi da da alkawari la ya kazibu ai baya yin ƙarya to duk wanda ya ƙarya ne kenan babu zumuncin babu alkawari kenan yana faɗa ne da bakinsa in mutum yana faɗa abu sai yazo ya tabbatar da abin da yake faɗa da gaske ne ko kuma a bace yake faɗa ana iya ana iya tabbatar da abin da mutum yake faɗa da harshensa da kuma aikinsa to kai ba aikin ba kuma halartar sai baki ne yake faɗa to wannan yana ƙarya kake ba zai daidai da wanda shi a aikace yana yi ba ina fata an fahimta akwai bambanci tsakani Allah ka tare muna ganewa sai ne ubangiji sai ya ce mai ayar gaba
اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيلي إنهم ساء ما كانوا يعملون الله سبحانه وتعالى يتي irin waɗannan mutane ishtarau bi ayatin lahi samanin qalilan sun sayar da ayoyin Allah ɗan kuɗi kaɗan ma'ana sun sayar da alƙur'ani da suka san shi sun sayar da dukkan wasu hadisan manzon Allah da suka san su sun sayar da duk wani abin da aka karantar da su da suka san shi a addinance samanin qalilan akan ɗan kuɗi na duniya kuɗi ɗan kaɗan walakantattu fasaddu an sabili kuma suka toshe mutane ga barin fahimtar addinin Allah suka tsare mutane ga barin bin sunnar Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saboda neman kudin shayi Allah ce innahum kaga irin waɗannan mutane ma kanu ya'malun abinda suka kasance suna aikatawa innan Allah ce sa'a wannan abu ya muna na inda Allah ya Allah zai sanar da kai Qur'ani da hadisai ka zo saboda neman kudin shayi ka ki gaya mutane gaskiya me kake nema duk bakin da Allah ya tsaga shi a duniya Allah ya yi alƙawari sai ya baka abinci kuma sai ya baka ruwan da zaka sha adadin kwayoyin ruwan da zaka sha tun kafin ka fito duniya Allah ya riga ya rubuta su duk abincin da zaka ci indomi da kwai da waye da kaza da tawushi da menene da menene da naman jimuna da naman talotalo da waye waye duk Allah ya riga ya riga ya rubuta ɗanyen kifi da ɗan sarki da yauni da tarwada da kurungu da menene da menene duk Allah ya riga ya rubuta su ba za ka mutu ba sai ka ce su har irin su karmasa manya-manyan ina fata an riga ana fahimta sai ka ci naman rago kuma za ka ci raƙumi ma za ka ci akuya ma kaji kan ba maganar su kaji da dogon da gajeren da dunkulallen har ta kabaru da bulatin da da duk za ka cinye su a ina Allah ya riga ya rubuta duk abin da Allah ya riga ya rubuta sai ka ci to da kai naka shine in ka sani ka fito ka faɗi gaskiya manzo na ce ballighu anni walau aya ku isar da abin da kuka ji daga bakina ko da aya guda ne kar ka ɓoye ka rinka sunkar da kai kai a dole baka sani ba a dole baka sani ba malamai suka ce kar ka ɓoye ilimi suka in ka tamtal uluma unsita hatta la tura ghayra jahilin wa balidi ثم ألجمت في القيامة نارا وتلهبت في العذاب الشديد haka suka faɗa ba duka ce karka yadda ka ɓoye ilimi a rayuwarka ya kaɗa da ilimi har ma a rinka ganin ka kai innan mai ganewa ne kuwa ko kuma wani balili ne haka kana zuwa makaranta amma kamar ba ka ganewa a abokanan karatun ka su zo kusa da kai su zo ku ƙara muraji a muwarar tare da su alama kana gane karatun ka kenan malam zai karatu yanzu yanzu ya ce waye zai iya karanta min abin da na karanta yanzu yanzu ka ce kai ne za ka iya kuma ka miyar kamar da malam ya ce malam ce Allah ya ma albarka haka ake son ɗalibin ilimi ya kasance inda ya gyara murya in ka zo kama ka yi gyara murya eh wata wasulin wata wasulin wata hajjudin ba haka bane ka tsanantu da irin karantarwar malam ka tsanantu da irin gyaran muryar malam duk ka tsanantu da irin wa'annan ka tsanantu da irin magana irin ta mana ko manka irin na mana ina fata an fahimta haka ake san ɗalibin ilimi ya kasance ko qur'ani ne malamin ka na qur'ani irin masu darasu iyayen mu na gida suna zuba kwafin innan kai ka koyi irin wannan wakafin bayan ka koya kuma ka koyi kuma qira'a haila kuma ta hafs da kowane irin murya kowane malami kuma ranka yake so ko ba haka bane ko Dr. Muhammad Ayub ne sai koya kai usuri ne sai koya ko abdulbasi abdulsamad ne ga sunan duk malamin da kake so ko man shawi ne duk zaka iya koya siddiq ilmin shawi Allah ka dukkan musu gafara kaga wa'annan malaman duk kowanne qurra'u ne mai zaman kansa to malaman mu na gida a warshi umma suna nan masu yin tajawidi kuma in ma kuma zaka irin namu na Allah da muke da sauri sauri shi ma kuma ya halatta kai ka hada ji qur'ani eh kawai kana zuwa kana zubo kai kana zubo kai kana zubo kai ya halatta ko ba haka bane وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوءا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين يا هلتا يا هلتا إن كجبت حصمة كما كما ما بكتا وانا بكما لكن حصمة رنكا hankalinka a kwance ina fata mai da haka ke san ɗalibin ilimi ya kasance ta ko ina kuma ka yi shi dan Allah dan a fahimce ka a fahimci da'awa a fahimci karatun yadda yake ba wai ka yi dan ka burge ba Allah ubangiji ka kare mu da irin wannan Allah ka rufa mana asiri muna roƙon Allah kowa ya ji sautin mu ya zama ahlus sunna kowa ya ji ya gane ga sunnar Muhammadu Rasulullahi hanya ce tsotsar totar dandakakkiya farasol wanda gwadaminta ya riga ya miƙe daga nan har kan siraɗi insha Allah kana kallon siraɗi sai gidan aljanna insha Allah ina mata an fahimta Allah da kansa sai da ya faɗa a farkon tilka rusulu wajen ƙarshen rubutun me yace ƙarshen sumunin nan inda yace la ikraha fi dini kata bayyana rusulun min lagai yace faman yakfur bi taguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam tisama laha wallahu sami'un alim Allah ya ce Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur wal ladina kafaru awliya'uhum taghut yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumat ulaika ashabun narihum fiha khalidun to kai Allah ya tire ka daga cikin duhun jahilci da duhun bata da duhun al'ada da duhun kaza da duhun kaza sannan bayan Allah ya gane da kai duniya ta waye sunna ta haska ka ta haska kasusuwan ka da jijiyoyinka da nama jikinka sala sala da adadin gabobin ka 300 da wani abu sannan kuma tsara kowa gidan jiya na shayi a yari mojin ba ita fata fahimta ana son mutum ya zama sitirai in kai gino akan sunna tun daga nan duniya ka rike igiyar da babu tsincewa gare ta ita ce qur'ani da hadisi da littafin fuqaha in garje qur'ani da hadisi ya ike ka wallahi tallahi ba karkata wannan dare da rana duk haske ne kawai kana bin su hasken ka yana ƙara ƙaruwa kana bin su darajar ka tana ƙara ƙaruwa kana ƙara rike su kana aikin su kullum ka jinin ka yana ƙara ƙaruwa ko makin ka ne ganka kare ka akramu ka idan in ba ka wuce kuma ya abin da zai yi da bangaren sa ai wallahi tallahi bai kana zuwa aka dawo kan Allah ya kiyaye kaza kala ya ba shi Allah wannan daga Allah ne Allah ce wallahu ya atinuka ubangiji Allah ya kare kare mu gaba daya an gane ko da haka Allah ya ce kaifa wa in yazharu alaikum la yarqubu fikum illa wala dhimma ta kaka ga ku ma'ana ta kaka kauri yakan ce gare ku da ku da su wa in yazharu alaikum la yarqubu fikum illa wala dhimma yurdunakum bi afwahihim wa taba qulubuhum wa aktharuhum fasiqun nan ne ko to Allah ce ishtaraw bi ayati llahi thamanan qalilan sun sayar da ayoyin Allah ɗan kuɗi ɗan kaɗan na duniya fasaddu an sabili da haka suka toshe mutane ga barin fahimtar addinin Allah Allah ta innahum sa'a ma kanu ya'malun lalle waɗannan mutane abin da suka kasance suna aikatawa yayi muni inji ubangiji ya munana
لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, La yarqubuna irin waɗannan mushrikai da munafikai da bid'iyai innan la yarqubuna Allah ce ba sa kiyayewa fi mu'minin cikin mutuncin mu'mini illan zumunci wala zimmatan ko alƙawari Allah ce wa ula'ika kaga irin waɗannan mutane humul mu'tadun sune masu shishigi yan ta'adda kenan masu ƙetare iyaka masu ƙetare makaɗi da rawa inji Allah ta ya ƙarshe fa in tabu fa in tabu wa aqamu ssalata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din ونفصل الآيات لقوم يعلمون Allah ce fa in tabu idan suka tuba ga barin kafircin su idan suka tuba ga barin munafircin su idan suka tuba ga barin bid'ar su idan suka tuba ga barin shirkar su da tsafin su baki daya Allah ce wa aqamus salata kuma suka zo suka tsaye da sallah akan lokatanta suka gyara aikinsu kenan sallah ta yi kyau wa ata zakata kuma suka ba da zakka daidai na dukiyar da Allah ya ba su to shi kenan Allah ta fa ikhwanukum fid din wayannan sun zama ƴan uwanku da cikin musulunci fa ikhwanukum fid din ƴan uwanku da cikin addinin musulunci Allah ce mu innan fa wa nufassilul ayati muna rarrabe ayoyi daki daki li qaumin ya'lamun ga mutanen da suke da sani waɗanda ba su da sani kiran ba za su iya rarrabe ayoyin ubangiji ba sauran ƙarin bayani akan wannan aya sai a yi mutum gobe da yardar ubangiji alhamdulillah ala zalik amin na
sannan kuma a sai masu ma addu'a Allah kara ma lafiya an ta wani imani Allah kare ta da sharrin makiya da masu da ita Allah ta kamar da rahama wa salamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah kare mu gabaki da mu jama'a mi salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam abin da muka kanta daidai cikin karatun mu ubangiji Allah ka ba mu dadan sa kuskure da muka cikin karatun mu ubangiji Allah ka yi mana gafara Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخذنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب jama'a kamar yadda muka saba mai malam addu'a Allah ka jikan malam da rahama Allah ka jikan dukkan iyayen mu sabuwar kushewa da tsohuwar kushewa Allah ka musu gafara mu da muke da rai Allah ka sa mu cika da imani Allahumma ghfir lahum warhamhum warhamna ba'da ya arhamar rahimin Allahumma wasi' mudkhalahum Allahumma wasi' mudkhalahum Allahumma jal quburahum rawdatun min riyadil janna برحمتك يا ذا الجلال والإكرام يا واسع يا ذا المغفرة يا أرحم الراحمين جماعة مكانت آيات الكرسي كما رد مكتابة باسمك وأن مكانت Allah ka saka kowa da alkhairi masu roƙon addu'a dukkan mu Allah ka biya mana dukkan bukatun mu na alkhairi da ƴan uwan da suka aiko qur'anai fi sabilillah Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka yawaita mana irin su ya Allah a cikin addinin musulunci da masu aiko shimfiɗu da qur'anai da sauran kayayyakin masarufi na buɗe baki Allah ka saka kowa da alkhairi ƴan kasuwa mu Allah ka ba su riba mai albarka Allah ka ba su ikon taimaka musulunci da abin da suke samu ma'aikatan mu ubangiji Allah ka taimaka musu ka kare su wajen aikin su ya Allah Allah ka ba su ikon yin adalci da taimakawa ƙasa wajen ayyukansu ya Allah majinyatanmu na gida da na asibiti da masu tafiya da shi a tsaye gabaki ɗaya mu ya ubangiji Allah ka ƙara mana lafiya ya Allah ka ƙara mana lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali da wadata da abin da lafiya za ta ci duk abin da ya fi ƙarfin mu Allah ka mana maganin sa duk abin da ba za mu iya ba Allah ka iya mana duk abin da muka sa gaba na alkhairi ubangiji Allah ka biya mana dukkan bukatun mu ya Allah Allah kai mana albarka kai wa iyalan mu albarka kai wa ayyan mu albarka kai wa masoyan mu albarka kai wa dukkan zuriyar mu albarka kai wa dukkan abokan karatun mu albarka ya Allah ka mana albarka a wannan zama namu mai albarka ya ubangiji a cikin wannan wata mai albarka a daidai wannan lokaci mai albarka a daidai wannan yan sakanni masu albarka ya ubangiji dab da faduwar rana ya ubangiji lokacin musajaba zuwa ga addu'a ya Allah Allah ka amsa mana dukkan addu'o'in mu na alkhairi ya ubangiji Allah ka mana albarka kai wa rayuwar mu albarka ya Allah yan uwan mu da dama suna roƙon addu'o'i maza da mata ya ubangiji ka fi mu sanin dukkan mai bukata ya ubangiji ka biya mana dukkan bukatun mu na alkhairi ya Allah ya Allah ka ba mu cikakken zaman lafiya a wannan jiha mai albarka da wannan gari mai albarka da wannan ƙasa mai albarka ubangiji Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka ba mu kwanciyar hankali da nutsuwa ya ubangiji Allah ka saukar da arziki mai dimbin yawa ya ubangiji ka kama da saukin kayan masarufi ya Allah ya Allah shi ya gabanin mu da sarakunan mu ya ubangiji Allah ka kama hannayen su ya Allah ina yin addu'a ta musamman ga mai girma Shatima Kanuri be Allah ka saka masa da alkhairi Allah ka albarkaci rayuwarsa da dukkan zuri'arsa ya Allah Allah ka jikan mahaifinsa da dafar su a watannin baya ubangiji Allah ka tattara gidan aljanna na firdausi da mai martaba shehun Borno da sauran masarautun mu na gargajiya tun daga Lawani a kusa da ni muna ma duk duk ire-iren su gabaki daya muna musu addu'a ubangiji Allah ka saka musu alkhairi Allah ka kara musu lafiya da sauran gwamnan mu na garin da sauran ma'aikatan duka da su shiga cikin addu'o'in mu duk Allah ka kara musu lafiya ka kama hannayen su kamar setin su akan turban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba gudu ba ja da baya qur'ani sunna Allah ka taimake mu gabaki daya Allah ka shiga da mu aljanna gabaki daya mu yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha da qalbin salim gabaki daya mu tawassuli bakan ta adin kusiyo Allah ka amsa mana bismillahir rahmanir rahim الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم أنت ولينا فنعم المولى ونعم النصير اللهم انصرنا جميعا بغير حساب ولا عقاب يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وسبحان ربك رب العزة عما يصفون أجب دعاءنا يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين حسبنا الله ونعم الوكيل في الدارين برحمتك نستغيث والحمد لله